ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya nuna mana wannan babbar rana ta litini 27 ga watan jumada ula hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1437 a inda a yau litini za a fara karatun littafin da ake ce mata arba'una hadisin a inda wannan kasar din shine kasar na farko inda za a saurari gwalagwalan bayanai da tafsirinta daga bakin ashekul islam wa sa'adatul anam maulamu ashek usman bin ashek idris kusfa zaria city akramukallahu bismillah
صلوات الله وسلامه عليه إلا تعرف عنه
بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين بائس الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القدئية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أقتل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المؤجزة بالقرآن العزيز المؤجزة المستمرة على تعاقب على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلام وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأطلب وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله alhamdulillah الحمد لله إن شاء الله تعالى يؤدنا للتني كما ينزل إن شاء الله موجة قرفة بيار دربين الأثر إذا مطارا gabatar da fasaran littafi mai girma littafi mai albarka littafi mashahuriya ƙarƙarama a ido mai girma a wajen ma'anoni za a ganta littafi ce ga mai ƙarƙarama arba'una hadisan arba'una hadisan wata take hannunmu ita ce wallafan shehu imamun nawawi rajalan amma kamun nashi arba'un hadisa din an yi littafai da yawa arba'un hadisa kuma yadda daga baya insha Allahu labarai zai zo labarai zai zo insha Allah da bayanai a cikin littafin arba na suna da yawa amma wannan shine na imam yahaya annawawi da insha Allah ta'ala yanzu za mu fara bayanin abin da ya samu yau ranar farko ne ya haƙuri ɗan abin da ya samu na bayanai insha Allah shi shehu imamu ya haya annawawi da galanu sunan shi shehu ya haya bin sharafuddin ana ce mishi kuma muhaiddin a martaban shi a cikin mukamai wanda ya hau na addinin musulunci a zamanin shi shi ne kudurin zamanin shi shi ne kudu da zamanihi shi ne fari da asarihi shehu ya haya bin sharafuddin kuma muhiddin wanda ke ma lakabi da annawawi wato ma'ana annawawi sunan garinsu ne nawan nawan nawan gari ne a cikin damascus damascus cikin ƙasan sham syria Damascus ƙasan Sham kenan cikin Syria yau su an nawawi zaman ka ce ɗan zariya ne ka ce misali azzakzaki ɗan zariya in kana misali ka ce alkanawi ko ɗan kano shine bakano ko ka ce misali al-kashinawiyu dan garin katsina ko ka ce al-jasawiyu dan garin jas kenan ko al-kadunawiyu dan garin kaduna kenan ba da suna ji annawawi wata dan garin nawan shi babban waliyu ne ya zamanto saboda shauƙin da yake ma annabi Muhammad sallama da ƙarfin imanin shi da tsantsenin shi ya kai ga Allah ya mishi baiwa a kullum da rana azumi yake yi kuma kullum da dare kiyamun laili yake yi kuma tana shi na biyu a kowane rana in yi azumi in ya zubu da baki loma ɗaya kawai yake na abinci loma ɗaya kawai yake in ba zai sha ruwa ba sai ya lokacin sahur sahur dare in zai sahur na niyan azumin gobe da shi ne sai sahur da ruwa kurbi ɗaya Allah ta ci shi kenan na buɗe baki abinci loma ɗaya ko da bino ƙwara ɗaya na sahur kuma ruwan sha kurbi ɗaya ba ta kofi ɗaya ba kurbi ɗaya gurin haka shehu ya haya annawawi rajala yana daga cikin karamomin shi aka ce zan yazo yana rubuta littafi idan ya zama ba fitilla a wajen kawai zai zai daga ya dan shaka na hannun hagu ya dan shi wannan na hannun hagu inda da na dama ne sai wanda ake ake tafiya da ita sababa to na hannun hagu sababa din shi yana haka yana daga haka kawai sai sun ta sai ta zama tutula tana haske tana bashi haske har ya gama rubutun shi yana rubutu da hannun dama hannun shi na hannun hagu ya dan ta zama tutula tarin tula tana haska mishi sai yaya annahu yursal an na Allah ya mishi baiwa a daddare daga Damascus kasan Sham Syria a daddare yake takowa taki daya biyu uku daga Sham zai zo kasar Makka ya umra sannan ya koma gida duk daren nan sai ya zo Makka ya yi umra rige-rige kaga da rana azumi da dare kiyamun laili kuma ci abinci loma daya ko da biyu da kwara daya kuma sahur da ruwa kurbi daya mafanin duk dare kuma zai taso ya zo umra a cikin awa daya sannan ya koma gida kirgirgi shehu yaya annawawi shine wanda ya littafin nan mai suna arba'una hadisa ma'ana ba wai shi ne kago hadisan ba a'a ya duba hadisai ne masu sauki a cikin littafin buhari da muslim da tirmidhi da nisa'i da ibn maja da sunan abi dawuda da tara kudani shi ne tsuntun su ya zai tara su da don ce sauki wajen ɗalibai masu koyon karatu an sa ne don yara ƙanana shi za mu yanzu muke matsayin yara kuma za mu ɗan takaitaccen bayani ga yara insha Allah lokacin da zai fati imamun nawawi radalanu an ce sai ya ji yana jin cin apple tuffa kenan yana jin cin apple yana sha'awan apple amma ifo Allah sai sa a kawo mishi an ga kawo mishi apple idan aka kawo sai tana ta ai zuciyar shi ne take son ta ci shi kuma baya son ya bi abin da zuciyar shi take so an kawo apple ya ci ko a mai ta shi ya fasa cin ba zai ci ba haka na ita kalmar shahada a ya cika ya wa fati ba a yi wa fati a min sallah an binne shi daga baya a cikin ɗaliban shi sai wani barki ya gan shi ya ce ya shehu mun san a duniya alhamdulillah ka bauta ma Allah ka bi Allah to daga je lahira ya ka cimma Allah ya ce na cimma ubangiji na ya mun gafara ya mun rahama amma ya gayyace ni zuwa fadar shi da na je fadar shi sai ubangiji yake ce mun da ka zo mutuwa ka ji zuciyar tana sha'awar cin apple amma ka ki biye mata baka ci ba to ni kuma yanzu tun da ka ki cin apple na duniya dan ni to ni kuma gashi ni rabe zai gashi yau na fara baka liyafa da walima da apple za ka shi apple shi yace da shi ya fara cin abincin lahira gaba daya shi sau yaya annawawi da talatu ya tambaye ka Allah yanzu da wafatin shi akai shekara ne ko ka daga wasu zuwa akai shekara nawa eh imam imam shehu yahaya annawawi da talatu an haife shi jira tana da shekara ɗari shida da talatin daidai ɗari shida da talatin daidai shi kuma yawa fati hijira na da shekara ɗari shida da saba'in daidai ɗari shida da saba'in yawa fati a gaba ɗaya shigarin ɗin safa haihuwa ɗari shida da talatin wa fati ɗari shida da saba'in ga arba'in kenan kaji manyan mazaje wa fati hijira ɗari shida da saba'in da shida ɗari shida da saba'in da shida wa fati na yi wa shiga ɗari shida da talatin daidai ka gaba da gina sai shekara arba'in da shida ba yau ba amma ga ilimin shi ya cika duniya sai imam yahaya annawawi kaji kullum da ranar azumi da da dare kiyamun laili kuma abinci loma ɗaya ko ta biyu kwaya ɗaya in an kira sallar magariba da daddare kuma in lokacin sahur ta yi in zai sahur ɗin gobe zai sha ruwa kurbi ɗaya kuma kullum dare ikan zai maka ya umara sannan ya dawo da kasan sham syria ta ci kankani ɗaya biyu uku zai je maka to shi ne yace ya lura da wani hadisi da wani talaba da yake cewa lebul ga anni shahid duk wanda ke tare ni yanzu ya sanar da wanda ba shi tare da ni ma'ana duk wanda zauna wannan ilimi wanda na faɗa to ya sanar da liyablu ga shahid min kuma ga'ib wanda yake nan ya sanar da wanda baya nan wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba da su sa kokarin tara wannan hadisan kwara arba'in yake tare da akwai magabata a gaban shi insha Allah a karatunmu na gaba za ku ji sunayen su duk ya kawo su amma wannan mukaddima ne dan ka san littafin da za karanta muka san wane ne wanda ya littafin dan nake cewa tana za ƙara gane martaban annabi Muhammadu sallallahu sallama da boyan shi dole da boya shi dai ta zo daga Makka zuwa Madina ita ta hanya kwana shida daga nan wuri ma shi a take uku je zuwa ya dawo ya kuma shi tijjani da dal'anin yaya kuma annan muhammadin ta sai fara da bismillahir rahmanir rahim shine bismillahi da sunan Allah nake fara karatu musamman na wannan littafin ar-rahman mai kyauta a duniya ar-rahimi mai jin kan muminai a lahira wato ya fara kenan da basmala aya ɗaya aya mai girma aya mai daraja wacce ita ce duk suran da Allah zai kawo ta cikin alwani ba a kawo ta sai tare da bismillahir rahmanir rahim mun sha yin bayanai akan abin da shafi basmala amma dan mun ƙara dan mun maimaita bai zamo matsala ba saboda duk karshen da muka yi a baya ba makin wani bai san da shi ba wanda kuma bai samu wannan karatun ba wataƙila in na faɗa a yanzu da zai fara ji ko kuma fara samu wannan karatun namu kamar yadda zai a hadisi jan ne muhammad sallallahu sallama ya ce bismillahir rahmanir rahim allah azza wa jalla lokacin da ya umarci alƙalamul a'ala akan ya rubuta bismillahir rahmanir rahim shi kan shi alƙalamul a'ala sai da ya samu tsawon shekara ɗari bakwai yana rubutun bismillahir rahmanir rahim kuma da mashi alƙalamin nan yana da tsawo dogo ne ba gajere ba ne yana da gaba gaba gaba gaba guda ɗari shi alƙalamin ala yana da gaba gaba guda ɗari tsakanin wannan gaba da wancan gaba kuma cika ɗari tsakanin wannan gaba da wancan gaba tafiyan shekara ɗari yanzu Allah amurce shi ya rubuta bismillahir rahmanir rahim duniyan da alƙalmin ala yake zaune a cikin ta ana ce mata alhuyulul kulli alhuyulul kulli nan da sunan duniyan da yake a can saman bakwai alhuyulul kulli shine a nan wajen akwai mala'iku masu ɗanbin yawa sun wuce miliyoyi sun wuce biliyoyi tiriliyoyi tiriliyoyi sun wuce quadrillion sun wuce hectillion sun wuce octillion sun wuce centillion sun wuce million mala'iku ne wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda san adadin yawan sai Allah amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace idan ka ce bismillahir rahmanir rahim Allah azza jalla zai sa a rubuta maka ladan duk ibadun mala'ikun nan da zikirinsu da tasbihinsu tun daga ran da aka halice su har zuwa ran tashin kiyama ladan duka za ba in karanta bismillahir rahmanir rahim isa ita kanta qur'ani za a fara daga fara da bismillahir rahmanir rahim aka fara fatiha da ita bakara da ita ali imran da ita duk wani kowace akwai ta sai bara'atu ita ma aka ce akwai innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ba kowane littafi za a fara sai ga bismillah ba inda ake so kada ka yi rasu ka sa bismillah sai in ka zo wajen saki alaki an zaka saki matanka in ba dama ka ce bismillahir rahmanir rahim da bismillah sirri ne mai girma to za alhairi ake sata ba a sata wajen shari amma muhammadu sallallahu sallama ya ce a sama Allah ya halarci wasu mala'iku masu ɗimbin yawa yawansu sun kai su su dubu ɗari hudu kowane mala'ika ɗaya yana da kawuna dubu ɗari hudu kowane kai ɗaya yana da huska dubu ɗari hudu kowane huska guda ɗaya a cikin shi akwai bakuna dubu ɗari hudu kowane baki guda ɗaya a cikin shi akwai harsuna dubu ɗari hudu kowane harshe ɗaya a kowane awa ɗaya yana biya bismillahir rahmanir rahim sau dubu ɗari hudu mala'iku su dubu ɗari hudu kuma kowane a goshin shi a rubuta bismillahir rahmanir rahim mala'iku dubu ɗari hudu ga gane wannan mala'ikun sun su dubu ɗari hudu ne da kuma kowane mala'ika guda ɗaya a inda yake a gare shi a gaban shi kuma akwai mala'iku dubu ɗari hudu hatiman shi suna kallon goshin shi su ma suna karanta bismillahir rahmanir rahim to shi babban wanda goshin shi ke rubuce da bismillah to irin su irin ne su kuma guda dubu ɗari hudu kuma ko ɗaya a gaban shi akwai mala'iku guda dubu ɗari hudu hatiman shi wancan manyan ka kamanta kowane ɗaya a cikin mala'ikun yana da kawo na da girman jikin shi yana da kawo na guda dubu ɗari hudu kowane kai da huskoki dubu ɗari hudu kowane huska da bakuna dubu ɗari hudu kowane baki da harshe dubu ɗari hudu kowane harshe awa ɗaya yana da bismillah su dubu ɗari hudu to Allah zai baka ladan ibadunsu daga ran da aka halicce su zuwa tashi kiyama an ka karanta bismillahir rahmanir rahim jirgi in ka san wannan falala da amfani ilimi aiki da shi shi amfanin zuwa makaranta kenan sai ka ce makaranta sannan za ka san abu sannan ka amfani da shi sai ka samu daraja ga gabi bismillah a wannan zigan ya ya kake ganin lada ya kake ganin daraja ya kake ganin falala ya kake ganin martaba sai bayani na uku shi ma dai daga annabi muhammadu sallallahu alaihi annabi ya ce Allah azza wa jalla ya bayar da littafai guda ɗari da goma sha hudu ga annabawa guda bakwai shi an ba annabi adam alaihi salam littafai guda hamsin an ba annabin Allah annabi Idris alaihi salam littafai talatin an ba annabi Ibrahim alaihi salam littafai guda ishirin kafin kada ɗari kenan annabi adam hamsin annabi Idris talatin annabi Ibrahim ɗari to an Ibrahim ishirin kada ɗari kenan ga hamsin ga talatin ga ishirin aka ba annabi musa alaihi salam allah na guda tara ɗaya a cikin ya kare aka aro ɗaya suka zama goma ɗari da goma kenan daga baya ka bashi attaura ga injila na annabi isa ga zabura na annabi dawud ga alqur'ani na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sun zama kenan littafai guda ɗari da goma sha hudu suna da jinsurorin nan na alqur'ani kowace sura ɗaya da littafi guda ce bakara ita ce ta kowace tsawo to misalin a taura kenan da haka suke adadin littafan nan ne to gaba ɗayan surorin qur'ani aka zuba ta cikin fatiha gaba ɗayan fatiha aka zuba ta cikin bismillahir rahmanir rahim ga dai bismillah take Allah zai sa a rubuta maka ladan karatun littafan da aka ba annabawa nan gaba ɗayan su guda ɗari da goma sha hudu in ka ce bismillahir rahmanir rahim to ba wanda suka more ma duniya gaba ɗaya kamar al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ummatun muznibatun wa rabbun kafur insha Allah ta'ala za mu cigaba karatun wannan basmala a madadi kamar matsayin sharhi da ƙarin bayani na wannan littafi mai suna arba'un hadisan na imamun nawawi radiyallahu anhu annabi muhammadu sallallahu sallama Allah da san bayanai guda uku bayanin farko na alƙalam al'ala bayani na biyu na mala'ikun can bayani na uku na ladan talawa littafan da aka saukar da su ko sai bayani na hudu wata rana annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo zai wuce wani kabari sai ci mara ana mai kabarin azaba da ya dawo da yamma sai ci mara ana mai kabarin rahama an mishi gafara amma an umarci wurin ɗin suna ba shi ruwa da kayayyakin sha da alkautara da sassabila na gida aljanna sai annabi sai mamaki ya ubangiji da zan na wuce da kabarin nan yana cikin azaba yana kuka yana wahala amma yanzu na wuce shi na cikin farin ciki yana dariya yana munna yana nishadi ya ubangiji ko yaya aka yi na kai faru ya ubangiji a taimaka a min bayani sai Allah ya tsoma laka Jibril alaihi salam yace ga Annabi sa alaihi salam yace mutumin nan da ya mutu ya bar matan shi tana da ciki to matan na ta haihu shi ma dama shi wannan mutum ne sako ne sosai ba dan kadan ba to ya bar matan shi tana da ciki matan na ta haihu dan ya tasa sai ta kai shi makaranta wajen malami sai malami ya fara koya mishi ba sun ni'ara alif lallam hakuri alif lam ra haƙarami min jayinu ara alif lam ra haƙarami ya mi ara aya da aka biya su bismillah haka Allah ya ce ta sai na ji kunyan in riƙa yin azaba ga mutumin da yake lahira amma ya faɗan shi a duniya kuma ɗan yana koyon sunana Wato sai na wannan mamacin ya mishi gafara to ɗan shi a duniya an koya mishi ya karanta bismillahir rahmanir rahim da ba harafi harafi ba ma bisa jumla ba bayanin bismillah suna da faɗi kuma amfani ilimi aiki da shi kun ba bayanin ba ila wani ba zai sani ba tare da wasu da sun sani amma dai in ba bayani ba ba ba ka sani ba yanzu misali annabi muhammadu sallallahu sallama martaba na biyar kenan annabi ya ce wanda ya zo zai kwanta da matan shi mutum kenan mai aure ya zo zai kwanta da matan shi sai ce bismillahir rahmanir rahim in aka ci sa'a sanadiyar wannan kwanciyar aka samu ciki to zan matan ta haihu to wannan yaron a kullum idan ya numfashi Allah zai ba Allah zai ba uban lada adadin numfashin yaron kuma kowane mutum a kullum yana numfashi ne sau dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ko haka ke numfashi haka to za ka ci sa'a da kwata da matanka kai bismillah aka samu cikin da ran da aka haifi yaron namiji ne ko wani mace ne ko tagwaye ne to numfashin da yaron yake a kullum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu za a baka lada adadin numfashin nan har shekara ta zagayo har yaron ya girma har shi ma ya aure ijmalan ya aure ya ya aure mata ɗaya ne mata biyu uku ne hudu ne ko da ya haifi ƴaƴa talatin ne ko ƴaƴa arba'in ne to duk ƴaƴan nan su ma in suka yi numfashi Allah zai baka lada adadin numfashin yaran nan gaba ɗaya daga ɗan ka kwara ɗaya shi kuma ya samu zara misali a sasan kai talatin ko arba'in to su ma arba'in ɗin nan su ma nan gaba kowa ya aure a cikin maza mata su ma su aure su ya yafa to duk adadin numfashinsu Allah zai sa kullum a baka ladan dubu ɗari da dubu ashirin dubu hudu adadin zira'an nan daga nan har tashi kiyama ko har sai zira'an ka sun kare. Da ka biya bismillah kwara ɗaya lokacin saduwa da iyalinka. A wanda kuma manta fa? Eh? A shi manta wannan shi ke saka ake haihuwan yara mara su jin maganar iyayensu. Masu da masu masu fitinan maza masu suna al'umma a bayan ƙasa ashe ubansu ya manta da bismillah ba ta ita uwa ya kamata ta saba da bismillah ko da uban bai yi ba ta ita ma ta sa bismillah rahmanin kafa ɗaya gurin ba sai zango na shida shi ma dai in ji annabi muhammadu sallallahu sallama yace wanda ya shigo gidan shi da dare ya karanta bismillahir rahmanir rahim kafa ɗaya. Allah zai kiya shi duk wani sharri da duk wani bala'i da wani hadari da sharrin macizai da sharrin kunamai da sharrin gobara da sharrin barayi Allah zai kiyaye gidan da duka mutanen gidan da makotan gidan bismillah kafa 21 kafa 21 kafa 21 haka nan kuma in kana da yaro ko wani yana da yaro aka ce ko yana da tsarin kwance ko yana mugayen mafarkai ko yana yawan kuka shi la rufa bismillah kafa 21 ila ila a rataya mishi ina magan farkai ne zai bari in yana tsarin kwance ne zai bari in yana yawan kuka ne zai bari amma yana banna ne da kin jibocin magana zai bari bismillah kafa 21 bismillahir rahmanir rahim da kuma ta zan fara fasara ne na littafin arbon hadisan insha Allah haka nan wanda yake so Allah ya kiyashi azaban lahira zai samu tsakoyi guda goma sha tara tsakuwa tsakuwa guda goma sha tara sai ka haɗa rami ko a gidanka ne ko a bayan gari ne ko a watan gari ne ko a daji ne ko a ina ne ka haɗa rami ka samu tsakoyi guda goma sha tara kowane tsakuwa sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka tofa a tsakuwan farko ka ƙara haka a tsakuwa na biyu بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سمعك توفى هذا أنا حقك وشاكرا سيكا زباسا سيكا زباسا أهانك أهانك بعد ديا أتافك أهانك كسيا كو إن الدعاء إنا رقوك تنجرم الله إنا سو كي من شيدا رانتاشي قياما أكن نيدنا وانا وانا فيكا وانا na karanta bismillah sha tara kuma na tabbatar da cewa Allah ɗaya ne kuma na tabbatar da annabtan annabi Muhammadu sallama ina so ku yi shaidan ni musulmi ne yake nan suka da ko a cikin rami da duba suka rufe yake nan ka tafi abin ka to dan tashi kiyama da kansu kokorin za su tashi su je gaban zatin Allah sai ubangiji wane dan wane jikan wane ya turo mu a duniya ya ce mun zo mu zama shaida gare shi shi din nan ya karanta bismillah sha tara ya yi kalmar shahada sha tara to daga ubangiji mun shaida shi mumini ne bawanka ne na gari Allah ce ta guje ku ja shi a kai shi gidan aljanna aka ce da kuma za su aka fi sai a cimma a shi wannan ya zunubai da yawa a duniya har mala'iku sun ja shi sun kai shi gidan wuta to kamun su je gidan wutan sai tsakuwai nan su je su zama manya manya duwatsu da Allah kira masu zama manya manya duwatsu ko wani dutse daya su ta kulle kofar kofa ɗaya gidan wuta gaba da kofar nan kawai sai wannan duwatsu su je su babbake su kakkare su ta ba waje ta shiga ba wajen wani a ciki ba wajen wani a ciki ba da ɗayan daga su ga da shi a aljanna a karatun bismillahir rahmanir rahim sha tara kaga wannan ba makin da yawa mutane sun sani amma da al'ayin adama abin da nake nufi muna ma yara ne dalibai musamman waɗanda ba su sani ba ko wanda ke sun sani san manta ba su aiki da shi ba to sai a yi kaji sha tara haka nan kaji sha tara a cikin wani ishirin ɗaya ko da ishirin ɗaya wanda ya kwanta a gida saboda kariya ina neman dafa iya Allah ya shi daga shari abin da zai yi kenan da kuma neman haihuwa in ya samu haihuwa kuma ya zamanto ya samu lada adadin numfashin zira'an ya bismillah kafa daya lokacin da ya kwanta da matan nashi sai sai mu ji adadin bismillah na gaba shine ya adadi kafa talatin da biyar shi kuma maganin kasuwa kenan in kana da harkan kasuwanci ko wannaka yana kan kasuwanci yana so Allah ya fuda mishi ko wata so Allah ya fuda mata sai a rubuta bismillah kafa talatin da biyar sai a laya a sa a shagon ko gidan ko ɗakin ko abin da ake so a siyar ɗin. In suna da wajen zama ne shago ne a sa a shago, in ma fili da haka rami abin ne a wajen. Kuma kaiwa da kuma wake yi sai sa ala a arjihun shi. Bismillahir Rahmanir Rahim kafa talatin da biyar, talatin da biyar, talatin da biyar. Sai kuma bismillah mai adadin kafa arba'in da ɗaya. ita ana ana karantawa ne a kunnin mai fama a kunnin mai fama da ciwon aljannu ko ciwon farfaduwa a kunnin daman shi sai ta bismillah rahim kafa 41 sai a tofa mishi a kunnin hagu a bai bismillah kafa 41 a tofa mishi insha Allah da aka haka kwana bakwai to Allah zai raba shi da wayannan aljannun Allah zai raba shi da ciwon haukan da ciwon farfaduwa da karfin sirrin bismillahir rahmanir rahim rigirgi abin da sa muke bayanan ita arba wani hadisan inda har mutum na zuwa makaranta a ya san fasaranta daidai gwargwado sai dan sun je zuwa makaranta idan sun muka sai a faɗaɗa bayanan ka ƙara gane irin bayanan da ke cikin wannan littafin mai girma sai bismillah arzikin kafa hamsin ala kiyaye idan wani shugaba ya kira ka ko an kira ka zuwa kotu ala kiyaye ko zuwa wajen yan sanda ko wani azzalimi ya kira ka ala kiyaye ko kuma sun tafiya zan ci ga barayi sun tara hanya yan fashi sai ga maraka ta bismillah kafa hamsin bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kafa hamsin to duk azzalimin da da ne ya zalunce ka kana biyawa yana ganin ka gaban shi zai faɗi Allah zai kiyaye ka sharu shi ba zai iya ma komai ba بسم الله قفا خمسين قفا خمسين قفا خمسين idan kuma kana so Allah ya baka lafiya an baka da lafiya ko kuma wani naka da lafiya kake so Allah ya bashi lafiya sai ka samu bismillah kafa 71 71 71 ciwon ciki ne ciwon kai ne ko ciwon iri ne ciwon kai ne hanta ne baya ne wane ne menene bismillah kafa 71 bismillahir rahmanir rahim saba'in da ɗaya amma ko ciwon na sanmu ne in sanmu ne za a karanta bismillah ne kafa ɗari karantawa ba rubutawa ba a karanta a tofa a ruwa sai a ba mai ciwon sanmu wanda gama sanmun ya sha kullum haka kwana bakwai bismillahir rahmanir rahim kafa ɗari tofa a ruwa a sha goma a ƙara a kwana bakwai rigi-rigi kaji a bismillahir rahmanir rahim da da malamai na sun sani amma ga ɗalibai da na san ba sani ba to da ɗaliban muke yi duk wanda ya sani ba da shi muke yi ba ya yi haƙuri yawa kai sai an tafara shi jirgi annai muhammadu suna salama ita wanda kuma yake so Allah ya biya bukatun shi yana so ya roƙi Allah kan wata bukata na shi shi ma sai da bismillah kafa a gamurin can wanda ke so ya samu farin jini a wajen mutane ya samu kafoli kowa da kowa ya so shi kowa ya girma shi ya farin jini a wajen mutane ya farin jini wajen aljanu ya farin jini go ruhanai ya farin jini wajen mala'iku annabawa so shi Allah ya so shi zai mutu bismillahir rahmanir rahim kafa 313 sai ya layanta ya rubuta ko ranar juma'a na kowane wata ko kuma ranar ashura ko ranar juma'a ko ranar ashura in kai laya to kowa da kowa zai soka Allah zai soka zai musu mala'iku zai soka zai musu annabawa zai soka zai sa su yanka cikin zuciyoyin ruhanai da aljannu da mutane maza da mata yara da manya in ka rubuta bismillahir rahmanir rahim adadin manzanni kafa 313 sai na gaba wanda kuma yake sai adda Allah biya bukatun shi kudin kudin zai biya bismillahir rahmanir rahim kafa dubu daya a kwana bakwai kafa dubu a kwana bakwai ko kwana arba'in da daya in kuma kana da iko kana da sarari kai dubu da safe dubu da yamma cikin kai haka Allah zai biya bukatunka kuma kan ka mutu Allah zai rada kai zai sanya ka daga cikin manya-manyan waliyan shi Allah zai ma gafara zai baka aljanna kuma zai baka ceto kana ce bismillah kafa dubu da safe dubu da yamma har kwana arba'in da ɗaya bismillahir rahmanir rahim kafa gama ta kafa kafa ɗayan ta Allah zai baka ladan ka yi tilawan littafai wanda Allah suka da su guda ɗari da goma sha hudu ka kamanta kaga ce ko ba gonin lada sai wannan ita aishe ga eh zalika fadlullahi yutihi man yasha shine karatun bismillahir rahmanir rahim da bismillah da fatiha kaɗan ne Allah ke ba su dama su lulunce su kaɗan ne a cikin bayan Allah Allah ke ba su dama lulunce su kaɗan ne amma ka ji zalci ya laɗi ya razzaku ya wahab ya gani ka ji mai azumi ka ji mai kiyamul laili ka ji mai zalati ka ji mai duk wani ibadu da ban zaka ji su mai kyauta mai sadaka mai hakuri mai sada zumunta amma ba ka da ce a kullum na ce bismillah ko da adadin manzanni bismillahir rahmanir rahim tanan da duk wani sunan Allah gaba daya wanda ka suna faru suna na zahiri ta kuma na duk sunan Allah gaba daya na baɗini wanda ba a san su ba gaba daya
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wanda kuma yake so Allah ya amsa addu'an shi shi ma sai da sharadinta kafa ɗari takwas kafa ɗari bakwai da tamanin da bakwai a kafa ɗari bakwai da saba'in da takwas kafa ɗari bakwai da saba'in da takwas kafa ɗari bakwai a kafa ɗari takwas da saba'in da takwas ɗari takwas da saba'in da takwas ɗari takwas da saba'in da takwas amma sun ce kafa ɗari bakwai da tamanin da bakwai shi ne bakwai sai takwas sai bakwai ɗari bakwai da tamanin da bakwai to na su yafi ƙarfi in ka lissafa bismillah da hurufin da harafin baɗin alƙalmin biyu sun ɗari uku min arba'in ga lissafa da zaka ɗari bakwai ne da tamanin da bakwai ɗari bakwai da tamanin da bakwai ɗari bakwai da tamanin da bakwai ɗari bakwai da tamanin da bakwai to zai karanta bismillah irin wannan tsakanin magarba da isha'i tsakanin magarba da isha'i kula ga kwana bakwai kula ga kwana bakwai kula ga kwana bakwai Allah zai biya bukatunka sosai kuwa wanda kuma ke so Allah ba shi ilimin ilhama ya samu ganewa da fahimta ta basira kullum sai biya bismillahir rahmanir rahim kafa dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar har kwana arba'in da ɗaya dubu biyu da ɗari biyar har kwana arba'in da ɗaya neman ilimi na ilhama da ilimin ladunni da basira da fahimta da ganewa kafa dubu biyu da ɗari biyar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim shi za aka ce duk wanda ya zamanto a rayuwar shi in zai miƙe tsaye ya ce bismillahir rahmanir rahim in zai zauna ya ce bismillahir rahmanir rahim in zai ci abinci ya ce bismillahir rahmanir rahim in zai sha abin sha ya ce bismillahir rahmanir rahim in zai sa tufafi ya bismillah in zai cire ya bismillah zai sa takalmi ya bismillah zai cire ya bismillah zai shiga gida ya bismillah zai fita gida ya bismillah duk abin da zai bismillah to wannan mutum in ya zo mutuwa Allah zai sa a zarar shi shi kashi ma bai sani ba a zarar cikin nishadi za ta zama laguwan na shida ce na shida ya zarar shirin shi ina cikin nishadi ina cikin fara'a ina cikin farin ciki kuma a kabarin shi ba tambayan kabari za a ba shi hasken kabari a wajen sarari zai ce lafiya lau hanyar da aljanna ba ta da wahala ba in yi lazarci karanta bismillahir rahmanir rahim kafa ɗaya ɗaya lokacin harkokin shi kaga ilimi tarin ilimi sai annabi muhammadu sallama kaga zaka ce ulumul wara fi lafzatin min kalamihi shi zaka ce utitu jawami alkalimi an bani kalmomi wanda kwara daya ta kalma daya ya tattara ma'anoni da yawa masu dimbin yawa to da cikin akwai bismillahir rahmanir rahim wanda kuma Allah shi yake da mare lafiya yake Allah ba shi lafiya na ga muka dazun koyar da bismillah kafa 71 ko kuma ya samu allo wannan ya rubuta ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kafa 66 66 ya wajen ba mare lafiya shi ma Allah zai bashi lafiya insha Allah ya Allah ya Allah ya Allah 66 in ko mutum na ciwon aljannu ne ake so ya warke Thank you. wanda bai da lafiya ake so samu dama ake so Allah ya bashi lafiya sai a rubuta mishi bismillah bismillahir rahmanir rahim kafa 71 in sha Allah sa da Allah zai bashi lafiya ko kuma ka rubuta ko kuma ka samu allo ka rubuta ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kafa 66 66 shi ana rubutawa ba mara lafiya na ka wuce ka bashi insha Allah ya samu lafiya shi ko ciwon menene ko ciwon menene ko ciwon menene idan ko ciwon na jinni ne sai samu takarda mai tsarkiya sai rubuta Allah Allah Allah Allah Allah kafa 66 sai samu mai ciwon hauka ko mai farfaduwa sai dan kunna ashana ko a kyatta a kyatta ashana ko a kara takarda bakin wuta ya dan kama wutan
takarda ya fara konewa sai a ɗago shi to hayakin da ke fita na takarda sai a kara a hancin mai ciwon aljanna da zara an kara insha Allah za a je atishawa yana atishawa nan to jinnin ya fita kenan ya rabu da shi kenan a cikin sirrin bismillahir rahmanir rahim Allah Allah Allah ya Allah sun da shida ko kuma in kana so Allah baka farin jini sai ka takarda guda daya ka rubuta ar-rahman ar-rahman kadai sai karanta ya rahman ya rahman ya rahman kafa 150 sai ka tofa a wannan takardar da ka rubuta ar-rahman so daya in ka tofa ya rahman ya rahman 150 sai ka tofa ga nade gala to da duk kafe za ka farin jini kuma dan da duk azalimi yake ba za ka faɗi da shi ba duk wani ne zai zalunce ka azalimi ci ba za ku haɗu da shi ba Allah zai kiyaye ka zaɓani ke na gosan matsi don yanzu ke ce mata na hausawa shashatau ke nan shashatau in hausawa ko kuma in kana so ka samu sirrin bismillah sai ka azumi ran laraba alhamis juma'a a kowane rana ka biya bismillah rahman rahim kafa dubu goma sha biyu duk dubu ɗaya ka miƙi ka nafila raka biyu raka an farko fata da alamar jiraha na biyu fata da ya zaga haka za ka yi nafila nan raka biyu don ka salama ka biya ka biya bismillah rahim bismillah rahman rahim kafa dubu in ka dubu ka ƙara miƙi ka nafila ƙara ka ƙara dubu haka na kai dubu sha biyu ran juma'a ka je mafi juma'a ka kammala wannan sirrin a can inda hali ke sadaka bayan sauka juma'a ka sadaka da gowaina ko kuɗi ko abinci a raba ma mutane in ba hana sadaka ran juma'an to ran asabar suke sadaka Allah zai biya bukatan ka in gudu kake ne Allah zai buɗa maka in wilaya ne Allah zai baka in ka yi na farko ka ga bata baka samu ba to ka ƙara yi kashi na biyu in baka samu ba ƙara yi kashi na uku sai ka nace ko da za ka yi so bakwai ne ka tayi sai Allah ya baka Allah zai baka insha Allah Allah zai baka ne duk abin da fito daga baki annabi sallama to wannan haka yake kawai ne da kai baka yi ba kamar daga cikin ma'anar bismillahir rahmanir rahim yin dan dakata daga nan tunda suna da yawa sai ce daga nan ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai ko alhamdu dukkan godiya dukkan yabo dukkan kira ta tabbata lillahi ga Allah ubangiji rabbil alamin ubangijin talikai ubangijin duniyoyi baki daya wato alhamdu yana da harfa guda biyar alif lam ha sabi min jayi dal harfa biyar kenan in ka karanta shi Allah azza wa jalla zai sa a karbi sallolin da kai na salloli guda biyar su bahi a zahar la'asar magarba isha'i a karbe su gaba daya in ka ce lillahi har fa uku ne ga uku ga biyar takwas kenan adadin kofar aljanna guda takwas ne ran tashin kiyama Allah zai kaji aljanna ka shiga ta kofar da kake so in ka biya alhamdulillah rabbul alamin har fa goma ne guda goma ga goma ga takwas sha takwas kenan sun adadin duniyoyi da Allah ya halitta duniyoyi daban-daban daban-daban daban-daban da su ga rabbil alamin ubangijin duniyoyi ubangijin alam alam alam alam to duniyoyi daban-daban guda dubu goma sha takwas ne in ka ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai baka lada adadin ladan da aka ba halittun duniyoyin nan baki da aka da yake gana lada adadin ladan halittu ladan ibadun halittu gaba daya to kana za baka lada adadin ladan ibadun mala'iku gaba ɗayansu da ladan ibadun ruhanai gaba ɗayansu da ladan ibadun aljannu gaba ɗayansu da ladan ibadun mutane gaba ɗayansu da ladan ibadun dabbobi gaba ɗayansu da ladan zikirai na tasbihai na itatuwa da ganyaye na komai da komai in gaji alhamdulillahi rabbil alamin arhaman har ta shida ne ga shida ga sha takwas ishirin da nawa kenan ishirin da hudu in ka ce alhamdulillah rabbil rahman Allah sa baka lada kaman da rana kai azumi ne awa goma sha biyu da dare kuma kaman kai kiyamul laila ne awa goma sha biyu awa 24 kenan jirgi arahim tana da harfa shida shi ma tala shi daga shida ga ashirin da hudu talatin kenan in ka biya ka zo kan arahim Allah azza jalla zai sa baka ladan azumin wata ramadan da ta gaishe dai duk wannan bayanan mun yi su cikin tafsirin fatiha ya kan ima wannan bayan na fatiha cikin tafsirin fatiha mun sa daga nan har amin alhamdulillah rabbil alamin yace qayyumus samawati wal ardin Allah azza wa jalla qayyumus samawati shine wanda ya tsayar da sammai wal ardina da kalsai gaba ɗayansu da ƙudurin shi da ikon shi ya tsayar da su bigayar amadin tarauna ba tare da kuke shikai da kuke ganin su ba a wannan waje kuma ce mutabbirul halaik ya jama'in Allah shi ne wanda ya shirya ya tsara ya halitta halittu baki ɗayansu shine mutabbir mai lura da halittu baki ɗaya mutabbir halaik ya jama'in mai lura da halittu gaba ɗaya kowa da komai mutum ko a ina yake halitta ko a ina take Allah yana nan yana kallanta yana sane da wannan halittan yana lura da shi yana lura da bacci shi da tashi shi da harkokin shi ko me kake kana yi gaban zatin Allah ne yana ganin ka yana sane da kai kuma yana kan lura da kai baya shigala gabarinka mudabbir alaƙi ajma'in yace qayyim kamar al-wal arfin nan kuma akwai asraru in ka duba wannan sharhi na sharhin tartani sharhin arba'un hadisa sharhin tartani jartani littafin shi Muhammad bin Abdullah al-Jartani ad-Damyadi radiyallahu anhu in ka duba za ga inda ce fa'idatun man kala ya hayyu ya qayyum أذهب الله عنه كل هم وحزن وغم ورزقه من حيث لا تصف وما وقال بعضهم من قال ذلك كل يوم أربعين مرة عند طلوع الشمس أحيا الله قلبه ونور فكره ويسر أسره وأنطقه بالحكمة وشرح بالمقامة صدره yace duk wani ke biya wani ya Allah ya bukatun shi ya buɗa mishi kullum sai biya ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum kafa dubu ɗaya daidai ya kan kwana arba'in da ɗaya wanda kuma arabin ya mishi kafa dubun nan to kullum ya karanta ya hayyu ya qayyum kafa arba'in daidai lokacin kullowar rana ya hayyu ya qayyum kafa dubu ma ba wani yawa abinci da za ka yi kafa dubu ya hayyu ya kayyo shi ne sulal azam da shi annabi isa ya kira ya matattu da wannan ismin annabi isa alaihissalam ya kira ya matattu ya hayyu ya kayyo ka ji ko kara ko arabin shi kafa arba'in daidai lokacin kullowar rana ko kai kafa dubu dubu kullum kwana arba'in da ɗaya ko kai arabin shi damdamu damdamu shine dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu musamman in kana da wani sirri da ake ce mata shumusul ijabati shumusul ijabati to hudu banta ne sirri ne mai girma suna tare da ayatul kursi da ya hayyu ya qayyum da wannan addu'o'in na shumusul ijabati in ka da to zuman ta kenan rigirigi shumusul ijabati sirri ne ku tambayi malamai tambayi malamai masana a sararu shi musul ijabat ta adda ce mai tsawo mai faɗi na da yawa da girma da daraja alhamdulillah rabbil alamin qayyumus samawati wal ardin mutafirin laqi ajma'in ba'isar rusuli Allah shine wanda ya aiko manzanni ya zuwa ga mutane salawatuhu wa salamuhu alaihim wato ba'isa rusuli Allah shi ne ya aiko manzanni ilal mukallafina yanzu waɗanda a kallafa su aiki su ne mutane masu hankali balagaggu salawatuhu salatan Allah wa salamuhu da amincin Allah alaihim ya tabbata daga manzanni baki ɗaya ya aiko su ne lihidayatihim don shiryar da halittu wa bayanin shara'iddin kuma don su zo bayanin ilimin shari'a na addinin musulunci bilalati kuma su kafa hujjoji alƙadiyati wanda hujja ce kowane hujja cikin hujjojin nan ana ce mata al-hujjatul qadai hujja ce mai yanke mai yanke duk wani zaton mai zato mai yanke ƙaryan mai ƙarya suna kawo hujja sai ko lalle kawai haka ki ta tabbata ba kuma daman amsa wa wajatul barahin musu manzanni masu kawo hujjoji ne a bayyane hujjoji mabayyana ahmaduhu ina gode ma Allah Ubangiji azza wa jalla ala jami'a ala jami'i ni'amihi akan dukkan ni'imomin da ya mana wa as'aluhu mazida ina kuma Allah Allah ya ƙara mun ni'imomi ya ƙara mana ni'imomi ya ƙara wannan ba dan aikin mu ba ya ƙara mana ne min fadalihi dan daga falalan shi wa karamihi kuma da karamcin shi nan wajen abin da zai ce an ina so Allah ya ƙara min daraja da martaba da ni'imomi da falalan Allah dan ballan ta karanta shi ba dan aiki na ba ya zo a hadisi aka ce wani bawan Allah ya yi ibada wajen shekara ɗari biyar yana ibada yau da lahira Allah ya ce a kira shi aka tambaye shi ina so zan baka aljanna yanzu amma in baka da falala na ne da rahama na koko da aiki ka ya ubangiji da aiki na ya ubangiji da aiki na da yake kai ta yi Allah su kaji amshi zabi a gamshi zabi akan neman shi na gani guda daya neman da aka bashi na gani da yake na ido daya gani da yi a rayuwar shi a su kaji hisabi da ganin da Allah ya bashi da kuma aikin da yi ganin kawai yarin ya yi aikin kuma ganin na ido daya ba zo ɗaya idan ba ba zo kunnin dama ba ba zo na hagu ba ba zo hanci guda biyu ba ba zo neman baki ba ba zo harshe ba ba zo haƙora ba ga yatsu ga kafafuwa ga ciki ga ƙoshi ga lafiya ga numfashi ga gida ga mata ga kuɗi duk ba zo kansu ba da kan shi ya ubangiji a yi da kai da ke ga Allah ta kai su wuta a yi an kama hanya kadan kadan a cikin wuta an buɗe a fashi ya ubangiji ya wuce da yaya na kuma baka zanna yaya da falala na ko da shi da yau bagini da falalan ka da falalan ka rijiriji da an kuma ya ba tarihi wancan hadisi ne wannan kuma tarihi ne ya zo a cikin littafin tartani shafi na takwas fito da wannan wajen da cewa wa alhul masjida min fadlihi wa karamihi yace akwai wasu akwai wata bar Allah mai kyauta ba dan kadan ba ana cewa ta ummu Ja'far wato mahaifin Imam Ja'far Sadiq matan Imam Muhammad al-Baqir ummu Ja'far ta akwai kyauta mashahuriya ce ta shahara gun kyauta dan akwai samu akwai kunuzi to ta shahara gun kyauta sai wasu makafi guda biyu suna zuwa suna fara a hanyar fitowa daga gidanta zuwa masallaci wannan makawan sai ce Allah ma'adini min fasalika wa karamika Allah ka bani dukiya daga falalanka kuma ta rahamanka shi ga dai sai ce Allah ma'adini min fasali ummu ja'farin Allah ka bani kyauta daga cikin falalan arzikin umar jafar sai sai ina so a wajen falalan Allah ina so wajen Allah amma dan falalan shi ba da aiki ba wani so ina so ina so Allah ba ta arziki ne daga hannun umar jafar kullum haka kullum haka kullum haka har labari ya zo mata ga abin da suke faɗi a bara su da tun daga ita zai fita dubar wata darba ta gani wannan da yana son ta shi da ake son ya samu arziki ta hannunta to kullum sai ta a soya kaza a fata cikinta a cikin kazan sai a cika da dinarai na sama sai a dan baibe a sai dan rufi da wani nama in an zo wucewa sai ta ba wannan da ke Allah ya bashi arziki ta hannun ummu Jafarin sai ta a bashi wannan kazan da kuma dinare guda biyu shi wancan sai a bashi waina kwara biyu da dinare guda biyu kullum haka kullum haka kullum haka daga an shekaru kullum ta haka da suke bara ran nan dai sai ta aika ta ce a gaya ma wannan muke so yana so Allah ba shi arziki ta hannun ummu Ja'far sai ta ce a gaya mishi kai har yanzu abin da muke baka bai shiga ba har yanzu baka kudi ba balle- har yanzu baka kudi ba ka far wannan baran sai ji ba ba shi komai sai kaza kuma ka ba shi wannan kaza ko sai shi dan uwan shi wallahi ni na maka kaza bai dame ni ba ban dinare biyan nan ka je da shi gida ka je ka tsaye da yara ka asi a shi duniya na ɗan shekarun shi wata makawan shi ya san cewa kuɗi na ciki tunda an zo ci ana gani ana gane a ce tarawa ake tunda shi ya tana so daga falalan Allah ne wani shi ma ya ce ta wajen wance mai kyauta yi ta ce aika abin da yake ta ce a yi ce na ya gama da kai shi za a yi gasa da falalan Allah kai kuma gana ta daga falalana daga yanan yau da ya gama da kai shi ya ce daga falalan Allah ni na ganin kaman bai damu da ni ba da na damu da shi kai in baka kaza a ciki da kuɗi da kuma dinare biyan shi ba bashi dinare biyu da- da waina ƙwara biyu a shi zaka ce wai shi ya siya ya baka da zaka zaka hakuri ya fara Allah ya riga ka Mhm. da gaji da duba jar- littafin jardani sharin arba'un hadisa Mhm, shafi na takwas da kisan daidai wannan wajen يقدر واسأل له مزيد من فضله وكرمه واشهد ما ina shaida ina tabbatarwa Allah ilaha illallah ba wani sarki abin bauta ma da gaskiya sai Allah azza wa jalla alwahid wani shine sarki shi shi kadai alqahar sarki mai rinjayan bayan shi mai karfi mai kare karfafa alkarim shin Allah ubangiji mai karamci ga bayan shi algafar mai yawan gafara ga bayan shi muminai kuma Allah alkarim in ka san wannan sirrin to ba karamin girma wannan sirrin wannan sunan ke da shi ba a wajen Allah ya halici duniyoyi guda dubu goma sha takwas amma ba duniyar da ake banna a ciki ake zunubi sai wannan duniya kuma da- da- da ganin daman shi yayi da ilimin shi da ƙudurin shi da iradar shi ba wai ana saban shi dan an fi karfin shi bane a ta mazura ma haka nan yana ba kai kaddara dan da kaddara ba da haka bai faru ba to kuma kuma kan bai faru ba ya ce shine gafaru shine mai gafara to ba maka laifi ba ya za a gane kai mai gafara ne ya ce shine karim shine mai karamci ba ma laifi ba ya za a gane karamcin ka eh ya za a gane ma'anar karim kenan ma'anar karim wanda za ka mishi za ka mishi laifi kuma yi shiru ya ƙi gaya ma kowa kuma ya gafarta maka kuma ya ƙara ma dukiya da lafiya ki karimu kenan a wannan sunan nashi- na alkarim wanda ba su kowa san wannan sirrin idan mutum aka tadare shi a cikin mutane musulmai ya sako wani sunan shi misali sa sunan shi misali ya haya misali to ya haya din nan da ya sabo sai Allah sa shi sa mishi tuba ya yi tunani ya istighfari ya tuba dan sai to tun da ya haya yayi sabo ya tuba to a duba duniya gaba ɗaya duk wani mutum mai sunan ya haya shi ma ne mishi gafaran zanuban shi duk mai suna ya haya kudu an gafarta musu in an gama za su ta sannan kuma to kuma ya haɗin na kuma shi kuma irin zunubi ne yayi ai zunubi ne kaza yayi su a tsirce kuma kuma duba duk musulman duniya masu irin wannan zunuban a littafansu duk a goge na gafarta musu masu nan ya haya duk zunubansu baki ɗaya gaba ɗaya an gafarta sannan kuma a kuma duba kuma wannan ya misali wani zunubi ya yi irin wannan zunubi shi kuma to shi kuma ya shi a irin wannan zunubin to duba duk littafin musulman duniya su kuma baki daya sallah sai an fi gafara na wannan zunubin ta jahili ne alkarim ita shi ne wanda an bawan shi ya mishi laifi bakin ya tuba sai a gafarta mu bawan a kuma gafarta zunuban duk ne sunan wannan bawan ana kuma gafarta zunuban bayan Allah gaba daya masu irin wannan zunubin shi ne alkarim algafar a sharhin jardani again ya ce wanda yake so kuma Allah ya mishi ta wadda ke man ahabba an yi kusura maluhu wa waladuhu wa yubaraku wa yubaraku lahu fi rizqihi falyaqul astaghfirullah innahu kana ghaffara bil yawmi 70 marata wanda sai so Allah ya fuda mishi Allah ya azarta shi a kullum sai biya wannan sirrin kafa saba'in astaghfirullah innahu kana gabbara astaghfirullah innahu kana gabbara astaghfirullah innahu kana gabbara astaghfirullah innahu kana gabbara da ba mu asalin sura ayati ne ta qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gabbara ta qul tastaghfiru rabbakum in astaghfirullah innahu kana gabbara in kuna faɗa haka yursilu sama alaikum bidirara wa yumdidukum bi amwalin وبنينا وجعل لكم جنات وجعل لكم انهارا ما لكم لا تجدون لله وقارا ashe wanda ke Allah ya kuɗa mishi ya azurta shi ya bashi ƴaƴa masu yawa ya bashi dukiya mai yawa a bashi ruwa mai yawa ba wahala ga farin ciki ga farin jini ga yarda Allah ga gafaran Allah ga aljanna to kullum ka biya so sabai kace astaghfirullah innahu kana gaffara astaghfirullah innahu kana gaffara astaghfirullah innahu kana gaffara jartani jartani shafi na takwas sannan jartani littafi da ke nan a cikin littafin da kuke son amfani da su insha Allah yace wa ashhadu ina shaidan ina tabbatarwa anna muhammadan cewa annabi sallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon shi ne wa habibuhu kuma shi ne habibullahi masoyin Allah wa haliluhu kuma shi ne halilullahi badadin Allah gaba ɗaya dai in ƙare ma zan ce annabin mu afdalul mahluqin shi ne mafificin halittu gaba ɗaya shi ne mafificin halittu gaba ɗaya to jina afdal mahalukina shi ne mafificin halittu gaba daya sannan muhammadu sallallahu alaihi sallama na ce a ƙarshe za mu yi amfani ne da wasu daga cikin sharhohi na wannan littafi mai suna arba'una hadisan na imamun nawawi to littafin farko mun fara bayani ne na bismillahir rahmanir rahim amma shi amfani ne da littafin da ce ma hazinatul asrar hazinatul asrar duk bayanan da na kawo na bismillah na asrarin ta a ciki ke ta cikin littafin da take mai niwa in ya same ta kasuwa za ta amfani shi insha Allah hazinatul asrar gata nan gata nan kuna kallon ta gata nan ya gani kan lalige lage ha hazinatul asrar hazinatul asrar hazinatul asrar a jiya ku tsaron bismillah din nan da na kawo duk a ciki yake kuma akwai a tsaron fatiha din da na kawo duk a ciki suke da sauran bayanai da yawa daban-daban amma ita ma sharhi ne na wacce nan bai tana bayani akan asrar ne na ayoyi da addu'o'i da sauran tarihai amma littafi na biyu jardani da da muke wannan bayanan na tarihan nan jardani littafi na biyu kenan sai littafi na uku ita ma sharhin arba'un hadisan ne sunanta jami'ul ulumi wal hikami jami'ul ulumi wal hikami littafi ibn rajab al-hanbali wanda shi ma gaba ɗayan ta sharhi ne na arba'un hadisa sharhin ta ne sai sharh arba'ina an-nawawiyya ta littafi na hudu kenan littafin imam abubakarin ya haya bin sharafuddin an-nawawi a wanda shehu muhammad bin salihu al-haisimi ya yi ta sharhin arba'un hadisa ne ta ma sharhul arba'ina an-nawawiyya sharhul arba'in an-nawawiyya da littafi na biyar al-mihnatu rabbaniyya fi sharh al-arba'in an-nawawiyya kuma sharhi ne na 40 hadisa azar mukalla ita ma sharhi ce na 40 hadisa rigi rigi sai mafahim fi sharh al-arba'in an-nawawiyya mafahim mafahim mafahim ga tana gaban ka bai taɓa yadda na gaba sai jami'u shuruhul arba'in nawawiyya jami'ul shuruhul arba'in nawawiyya jami'u shuruhul arba'in nawawiyya ita ma ga nan sharhi ce na arba'in hadisa rufe nan ana ce musu sunanta jibrilu yas'alu wa nabiyu yujibu jibrilu yas'alu wa nabiyu yujibu jibril na tambaya annabi yana amsawa ga nan sifili bakwai ne ita ne sharhin hadisi na biyu gaba ɗaya da nan daga ta sifili bakwai ne to sharhin hadisi ɗaya ne hadisi ɗaya ne a cikin hadisi ɗaya ne littafin kwanan nan wani yana nan a cikin hadisi a takun فإنه جبريل أتاه أتاكم يعلمكم دينكم حديث ديننا دين بعد بين دم بعد أنا أقول لي بقى da shi kenan sai mu karatu inda kuma kan bayanan salatai ne ina akwai alƙawlin badi bisa rafi al'adar habibu shafi'i da gaba ɗaya kan salati ne zan zai tafi kan salati ne tsantsa kan bayanan salati falalan salati da shirɗanta dokokinta falalanta haka ita ma wannan masalikul hunafa ila shar'is salati alal mustafa kuma kan salati falalan salati bayanan salati guje guje salati dokokin salati rigirgi to sai mu je karatu ko وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وحليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن المكرم بالقرآن العزيز المكرم أن بشهد أن أكرم ماشي أكجر ماشي بالقرآن أكفاش لتابع القرآن العزيز لتابعنا buwayayi gajiyayye buwayayi wanda ya buwayi ta halittu sun kasa kawo ko da sura guda ɗaya mai gama da suran alkurani yanzu ma kasa kawo ko da aya ɗaya mai gama da ayan alkurani al-mu'jizati littafin nan nashi mu'jiza ce mai gajiyar da duk halittu gaba ɗaya sun kasa kawo ba su fatu da surin min mislihi ina sun kasa sun kasa al-mustanirati mun littafi ne mai haske ala ta'aqubi sinin bisa bibiyan shekaru wato shi na sai ne wato shekara bayan shekara shekara bayan shekara na har tashi jama har shiga ma'arjan nan insha Allah tun farko har zuwa ƙarshen shekaru gaba ɗaya rani mai haske ne ga halittu ya haska mana ne haska mana na zahiri da na ne na zahiri har gwaje rayuwarmu na ne kuma na zuciya da ƙarfin imani da martaba a wajen Allah to yana haska mana harkokin margana har ƙarshen shekaru baki ɗaya يجي منين؟ وبإذن المؤتمرات haka nan kuma ƙur'ani littafi ce ya saka mana har zuwa shekaru nan gaba masu zuwa ya sakawa ne ga shekaru nan gaba masu zuwa lil mustarshidina ga mutane masu neman shirya ƙur'ani yana haska mana mu na yanzu yana kuma haska mana nan gaba ma masu zuwa dan masu zuwa nan gaba dan neman shari'a al mahsus qur'ani shi ne wanda aka kebance shi bi jawamil kalim aka bashi kalmomi masu tara bayanai da ma'anoni masu dambin yawa misali a cikin wannan qur'anin da aka an ba na zalama jawamil kalimi qur'ani shi kuma al mahsus bi jawamil kalimi shi ne kuma hususiya da kalma ɗaya ko kalma biyu ko kalma uku ka ji su sun ba da bayanai masu ɗimbin yawa wanda in ba zancen daga Allah ba ne wanda in ba zancen ba daga Allah ba ne ba ka samu wannan bayanin ba misali akwai wani akwai wata aya Qur'ani inda nake cewa wakila ya ardu ibla ima aki na gani nan take wani kafiri ta ganin da koyi ya sujada ya ce wallahi wannan ayan daga Allah ne ba daga wani Allah ba ne wani kafirin shi ma ya musulunta sanan dai anan da Allah ya cewa ba ta abi ma tumar wa arid anil mushriki yace wannan aya akwai balaga a ciki akwai fasaha a ciki aka umurce shi da shi annabin da ake so ya faɗi gaskiya kuma aka kuma gaya mishi ya kyala duk wanda ma zai kawo shi da kai ga umarni ga hani a aya ɗaya ta abi ma tumar wa arzan mushrikin nan ta shi wa sadada ɗaya da kai musulunta kawai ya ce sajattu li fasahati hadal kalam jirgi an ce akwai wani wali a cikin imam al-asma'i babban malami na cikin malaman addinin musuluncin nan imam al-asma'i radiyallahu anhu yace ya ci ya ji wata karaman yarinya tana magana sai ci kai wannan baiwa Allah akwai ta fasaha kaga yarinya karama sai basira yarinya karama sai fasaha yarinya sai ci haba kana kana babban malami irin ka ce ina da fasaha wa hal tarkal qur'an li ahadin fasahatu shin qur'ani ya bai wani fasaha ga wani mutum eh sai kun shi ya kai ya kai azumi ikira qawluhu ta'ala karanta ta'ala ta'ala dake cewa ikira qawluhu ta'ala ne dake shi karanta ta'ala dake cewa wa auhayna ila ummi musa an ardihi tace mishi Allah ya ce wa auhayna ila ummi musa an ardihi tace kaga fakar jama'a fiya baina amrayni Allah ya tara umarni guda biyu a cikin wannan aya wani hayaini da hani guda biyu a cikin wannan aya wa habarai ne da labarai biyu ko bisharatai ne da bisharori guda biyu kace kana azuma kuma kace kana wani mamakin wannan yarinya tana da fasaha shin qur'ani ta bar wani fage ka wannan mutum a wajen ilimin fasaha ko balaga eh rigirgi wani jagoran kafirai a ƙasar Rome Italiya jagora ne shi kadai na jagorantar kafirai mutum dubu ne su yaƙi ran nan kawai sai ji wani malami na karatu a Qur'ani ina sallah yace wa man yuti illaha wa rasulahu wa yasha allaha wa yattaqihi fa ulaka humul faizun saboda fasaha ba aslama mun ta ci koyi musulunta jirgi don sunan ta su suna murna haɗa bar talanu sai ba shi labari kai wannan aya ta tarar da duk abin da Allah suka ta shiga annabi Isa alaihi salatu wasalam ki za ga shi ba zai iya haƙuri ba sunan ta ko zai ga ga duwayen nan ayoyi suna nuna balaga wajen da fasaha shi ko kuma hadisai da ce ko tuta jawabul kalimi ba ga inda annabi kuma goma qur'ani har yanzu inda Allah ya cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi al-aya da yace amma take bada bayanai da kuma hadisai da kuma shi kuma utitu jawami al-kalimi annabi ya cewa min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kaga titi mai gajere yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba haka da ba wani jayayya da ba wani gaddama da kuwa da banda wani hadisi haka da annabi wada ya ce da wani mutum ya zo wajen shi ita ya rasu kai man wasiya annabi ya ce shi la ta gadab la ta gadab kada kai wuce dan da kai ma kada kai wuce to da kwa tsaki wannan za a yi dambe? utitu jawami alkalimi da muna rike cewa ittaqillaha haisu ma kunta wa atqi sayyi'atal hasanata tamwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan a gani da kuma da kuma da annabi da cewa da kuma zan ta annabi da cewa kun fit duniya ka annaka garibun au abin sabilin a duniya kun ka karu kaman bako ne ko ko matafi ne mai shirin tashi da kuma da sanin da yake cewa rahimallahu imra'an takallama faganima aw sakata fasalima da kuma zan tashi da yake cewa addalu ala alkhairi ka fa'ilihi ba gani utitu jawami alkalim duk wannan suna nuna martaban alkur'ani da cewa zai kawo wani kalma ko aya ka ji kaɗai ta isa ko a hadisai ka zo hadisi gajere guda ɗaya ka ji ko shi kaɗai ya isa kuma an yi an girka fara ya kawo sura mai kaman suran Qur'ani ai sun kasa an kawo alam tara kaifa sun kasa kawo kamanta an ce alam tara kaifa ba alam tara sabil fil alam ya dalga din fitalil wa alam tara nababil tarmihim bidaran jin zalam kudan kasan makul su ko kafirin musulma al-kazzab sai ce wai shi ma ba shi sura irin wannan sura tace wai alfil malfil الفيل ما الفيل له ذنب وفيل وهو من طويل إن ذلك في حرج ربنا لقليل kaga ya gajiya ya kasa mun sa wannan bayanin a cikin tafsirin suratul baqara an ka ina na kalkausar da salli na sa wannan insha Allah kar duk shi ma ba shi da wannan sura wannan shi wai inna adaina kal jamahir fahud li nafsika wa batir وهذا أنت أنت كاثر وهذا أنت أنت هرس أو تكاثر هكذا إن جينا نغني نكو والنازعات غرقا والناشدات نشدا zuwa ƙarshe mulki an bashi nashi tura yake isganci da wazariya yana ta an bashi wannan tura shi shi kawo nashi ko na manoma mun sa tafsirin bakara suna da yawa ku nema a can almahasusu bi jawami ilkalim wa samahatu din salawatuhu salatan Allah wa salamuhu da amincin Allah alaihi su tabbata ga manzan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ala sa'ir al-anbiya'i Allah salati ga dukkan wa ala sa'irin nabi'ina Allah ya salati ga dukkan annabawa baki ɗayansu wa ali kullin Allah ya salati ga zur'an duk kowane annabi a ciki wato Allah ya salati ga kowane annabi kuma wa ali kullin Allah ya salati ga zur'an kowane annabi a cikin annabawan nan guda dubu ɗari da dubu da dubu hudu wa sa'irin salihin kuma Allah ya salati ga dukkan salihai bayin Allah nagari a cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kaga nan yayi salati kenan ga annabi ko yayi salati kenan ga annabi to salati annabi tana da muhimmanci sosai ba dan kadan ba musamman wajen mu al'umman musulmai na addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musamman ka duba littafin da ake ce ma Addatul Harida Addatul Harida sharhin ya farida littafin shehu محمد فتحك بن عبد الواحد السوس النزيفي رضي الله عنه سفلي نبيو جزء نهدو شافي نداري دا تمانين دا اوكو ice maka salata na salama tana da tana da fa'idodi da yawa daban-daban daban-daban ga suna akalla kusan guda talatin ga sunan yace Ibrahim fasalin bi sala fasalin bi fasalin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam وأما فض... وأما فضائل الصلاة على النبي فأعظمها صلاة رب البرية وتفريج هم والقضاء لحاجة وتيسير أرزاق وأسباب رحمة وتثبيت أقدام بيوم القيامة وتكسير هور والقصور بجنة وترجيه ميزان ورؤية مقعد وإتق وإتق ورؤية بنوم ويقظة ونور بقبر والسراد ومحشر ونصر على الأعداء من غير أصبة تجيز على السراد أثر على محتم وطيب لمجلس إجابة دعوة وتنوير قلب والنجاة من الرداء ونيل شفاعة ومهو, ومهو هديئة حياة القلوب والهدى والسعادة ومنها محبة لخير البرية وتكفي عن الشيخ المربي بهمة وجرب بالتجريب علم الحقيقة وجرب بالتجريب علم الحقيقة يجي أما بل أما بلالان صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعظمها صلاة رب البرية mafi girman duk wani falalan da za a faɗa to shine salatin da Allah ubangiji zai maka an kai salati daya salatin da Allah zai maka shine mafi girman duk abin da za a faɗa kuma a ce kai salati shi ma Allah zai ma salati ko da a takardar da kake cewa salati da in kai za a yi ma goma in kai goma za a yi ma ɗari in kai ɗari za a yi ma dubu to ko da nan za a tsaya ba za a wuce gaba ba to a ce Allah ya ma salati goma to da aikinka da aikin Allah wanne irin jaya da zan tambaye ka in ce da a baka ladan ibadun mutanen farko tun annabi Adam alaihi salatu ta shi kiyama duk ibadun nan da na mala'iku baki daya dukansu a baka ladan su a tara a waje daya ko a dauko salatu Allah guda daya je wanne zai rinjaya ne ne to da nan misali da kana da aboki ko kwasi ni muna yi da kai sai ka dala ina kwasi da Allah tun daga ran da ka haife ka zuwa zuwa ran da zaka mutu duk ba ran da kai da Allah ka ba Allah dan na ji ko ya shiru ibarin da kai daga ran haihuwa kai zuwa mutuwa da guda ka ban ladan a to ya zai bani to cikin ku ka san ba mu Allah ƙarya a ga za ka ji ai haka ma wani ne bayari ne daga hannu amma ƙarya yake to ni kuma misali inda dukan kowa ce ba zai bani ba zai da dumami zan yi da naku ni ma da mai zan yi da shi ga shi na tambaye ka a ɗauko filas Allah guda ɗaya ijiye a ɗauko ibadun duk duniya tun adama tashi kiyama ka ce wa zai rinja wa na ce wa zai rinja wanne ka ce tun Allah ya zai rinja ko to ni ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai mun goma da mai zan yi da naku na tsina wani lallashi ka kamar naka gana Allah yanzu in zana salati dubu yaya ko salatan ko goma goma zai tamin yaya yanzu goma goma sau dubu dubu goma kenan to ɗaya na da ya bani ya fi ibadu ku baki ɗaya to ba shi kenan ba da shi na fi girman duk abin da faɗa na biyu kuma salati wata fariji hammin tana yaye bakan ciki da uku wal qata'u li hajatin tana kuma biyan bukatan wanda yake salatin na hudu wata zir arzakin tana sauke hanyoyin arziki ta sa mutum ya samu fatahi wa asbab rahmatin na biyar tana sa a buɗe man kofofin rahama gaba daya ya kasa ɗin ya ƙare ke ga gani na shida tana sa mutum ya wajen wuce siraɗi lafiya lau ƙasa ba zai zame ba na bakwai tana sa mutum samu hura irin mata masu yawan gaske mai yawan salati a alfan ana ba shi mata fiye da miliyan dubu ɗari kuma duk kawawa ne kuma duk kansu ɗaya kuma duk naka ne kuma tana son su samu ɗakuna masu yalwa wanda suka salati a duniya su ya fi da yawan ɗakuna da yawan mata da yawan gidaje a aljanna kuma tana sa ibadunka su rinjaye a mizani su rinjaye zinabanka kuma tana sa mutum in yi kafa dubu daren juma'a ya ko mutum ya ga annabi a bacci ko ga aljannan shi ma kuma na sha ɗaya Allah yana yanta mutumin da ke salati a duniya tun kan yi lahira na sha biyu mutum yana ganin annabi a bacci tare na sha uku mutum yana samun haske a kabari na sha hudu yana samun haske a saradi na sha biyar yana samun haske a filin tashin kiyama na sha shida Allah yana taimakon shi ya shar makiyar shi ba tare da mutane sun kawo gudunmuwan su ba Yana annabi salati shi da kai Allah da kai shi ke daukar nauyin kiyaye shi akan dukkan makiyar shi shine wa nasrun alal a'da'i min ghayri usbati wa nasar alal a'da'i Allah zai taimake ka akan makiyanka min gair usbati ba tare da ma sun kawo gudunmawa ko sun kawo dauki ba in baka da mutane masu mara maka masu masu tsaya maka to linsu salati tajid alal saradi kuma ka siradi a sara da mutum kamar kirtan ido waɗewa majalisin inda kake zama ma zai dinka kanshi inda kake zama wato inda inda salati kake inda kana salati to kaga ba daki zaka da kanshi ko ya ya dima daki da annabi ne ya shigo daki sallama wani ijabatu da'awati tana kun sa a rika amsa maka addu'anka din ka roki Allah da salati wata nuri kalbin tana kuma sa zuciya ta cika da hasken Allah da hasken ma'arifa da hasken ilimi da hasken imani wannan jatu mina rada kuma tana salati zai ya riga ya tsira ba shi ba hallaka wa nailu shafatin ga kuma samun ceton annabi wa mahal hadiyatin ga kuma shafa kurakurai a shafe mazanabanka hayatul qulubi zai shirin da hudu ga kuma rayin zuciyoyi shirin da biyar wani huda ga kuma tabbata kan shirya inda kana salati to duk nan da kake ba ka jira yana don aikin ba sai Allah ya shirye ka kamun ka mutu inda inda ka tsaya masalati wa sa'adati ga kuma samun sa'ada arziki a duniya da lahira wa minha yana ga cikin amfanin salati da fa'idarta mahabbatul lihairil bariyati zaka zaka samu soyayyen shugaban talibai annabi zai soka da ku ana faɗa ayoyi annabi ya soka kuma Allah ma kuma Allah na masa lati a shi ke a shi ta alaƙa komai za su biyo baya to nan karatun namu zai tsaya do da karatun ku gasa ɗin ku ya tsaya in Allah gama gobe gila Allah gama gobe gila maimaita wannan fasalin na fasalin salati don da shiga cikin kasar da mun shiga sai mu ci gaba da karatunmu na hadisan